أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبع لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 21 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 1445 wanda ya daidai da yau muna 31 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul baqara wanda a jiya mun tsaya kan aya ta ɗari da biyar ma ya waddu allazina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli al azim zamu tashi yau insha Allah ta'ala kan aya ta 106 fadin Allah ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha Allah ta'ala ya mana jagora Allah ya sa albarka cikin abin da zamu karanta Allah ya mana taufiki ya datar da mu Allah ya sa albarka cikin abin da za mu saurara na'am Allah ya ce manin sa
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma nan min ayati Allah ya ce duk wata aya babu wata aya da za mu shafi aununsiha ko mu mantar da ita na bi khairin min ha face sai mun zo da wacce tafi ta alkhairi aw misliha ko kwatankwacinta alam ta'lam shin baka sani ba annallaha ala kulli shay'in qadir cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komai alam ta'lam shin baka da sanin cewa annallaha lahu mulku samawati wal ardi cewa Allah shine mai mallakan sammai da kasai wa malakum min dunillah baku da wani koma bayan Allah min waliyin wani majibanci wala nasir ko kuma mai taimako wannan aya ta farko ta 106 ubangiji tabaraka wa ta'ala yana mana bayani akan wani bangare daga cikin bangarori na ilimin alkur'ani shine ilimin annasikh wal mansukh alkur'ani magana ce ta Allah kuma Allah shi ne ya saukar da wannan alƙur'anin ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙur'ani littafi ne wanda yake cike da adalci wajen hukunce-hukunce da kuma gaskiya wajen labarai Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala Allah ta'ala ya ce kalmar ubangijinka kalmomin ubangijinka sun cika wajen gaskiya da adalci ai gaskiya wajen labarai adalci wajen hukunce hukunci idan wajen labarai ne duk labarin da alkur'ani ya zo da shi gaskiya ne ba shakka ba kokonto idan hukunci ne duk hukuncin da Allah ya a cikin alkur'ani adalci ne babu burbushin zalunci a ciki to amma cikin ikon Allah akwai ayoyin da Allah yana saukar da su amma daga baya ya zo ya shafe su ko ya mantar da su gaba ɗaya to shine anan sai Allah ya ce ma nan min ayati ba duk wata ayan da muka shafe ta aunun siha ko muka mantar da ita to na'ti bi khairin minha za mu kawo wacce tafi ta alkhairi aw misliha ko kuma kwatankwacinta malamai suka ce annasikh wal mansukh a cikin alkur'ani ayoyi da aka shafe da waɗanda suka shafe malamai suka ce sun kasu kashi uku na farko su ne ayoyin da aka shafe su tilawatan wa hukuman an shafe karatun ayoyin babu karatun ayoyin a cikin ƙur'ani sannan hukuncin ma an shafe wannan na farko kenan an shafe tilawa an kuma shafe hukuncinsu na biyu su ne wanda an shafe tilawan amma hukuncin yana nan misali a an tambayi wanda daga cikin sahabbai ya ce da farkon da aka saukar da suratul ahzab tsayinta ya kai tsawon suratul bakara yanzu karatun da muka faru din nan da suratul ahzabi muke da yanzu ya ci mun kai ƙarshensa amma kaga suratul bakara yanzu ko kusa da rabinta ba mu yi ba ta ce to da da aka saukar da suratul ahzab tsayinta yawan ayoyinta sun kai suratul bakara amma aka dinga shafewa aka dinga shafewa ya ce a cikin wannan ayar a cikin wannan suran mun karanta wata aya a shekhu wa shekhatu idha zana ya farjumuhu ma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim ya ce mun karanta wannan ayar a cikin suratul ahzab cewa da wanda ya aure da wacce ta yi aure in sun yi zina to a jefe su sai sun mutu kaga ai an shafe tilawan ayan amma hukuncin yana yana nan akwai kuma ayan da an shafe hukuncinta amma tilawanta tana nan har yanzu misali fadin Allah ta'ala wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj Allah da ya saukar da takaba idan an yi idan mace mijinta ya rasu za ta yi takaba na tsawon shekara daya to daga baya sai Allah ya shafe ta da wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sai Allah ya shafe da wannan ayan sai ya zama cewa yanzu hukuncin sabon hukuncin shine mi shine za ta yi wata hudu da kwana goma misali a da a farkon hukuncin da aka saukar game da ramadan an ba da zaɓi wanda ya ga dama ya yi azumi wanda ya ga dama ya ciyar haka kawai lafiyan ka kalawun ka gada azumi zai baka wahala baka son ka ja yunwa to sai ka ciyar shine Allah ya ce wa alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda za su iya yin azumin za su iya amma suna da dama su ciyar da miskinai a madadin azumi to sai Allah ya shafe wannan hukuncin da faɗin safa man shahida min kuma shahara falyasun Allah ya ce to daga yanzu duk wanda watan Ramadan ta shigo yana baligi musulmi mai hankali mazaunin gida lafiyayye to dole ne ya azumi yanzu an ɗauke wancan hukunci amma ai kaga har yanzu tilawan ayan tana nan amma hukuncin ta fa hukuncin an shafe ta to wannan shine hukunce hukunce wa a karkasuwan wato annasikh wal mansukh ayoyin da aka shafe da waɗanda suka shafe wani lokaci zaka ga Allah subhanahu wata'ala idan ya tashi jero lamban ayoyi yakan fara kawo wacce aka shafe ta kafin a kawo wacce ta shafe wani lokacin a kawo wacce ta shafe kafin a kawo wacce aka shafe ta saboda haka sai a fara gabatar da annasikh kafin almansukh wani wajen a fara gabatar da almansukh kafin a gabatar da annasikh kaga kamar misali wannan ayoyi guda biyu da na kawo na suratul baqara wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan duka ayoyi ne guda biyu amma wacce aka shafe ta ita ce wacce aka kawo ta a ƙarshe da kuma a bisa jerin ayoyi ya kamata a ce wacce ta shafe din ita ce a ƙarshe wacce aka shafe ta ita ce a mi ita ce a farko saboda mi in ka karanta wannan to in ka je gaba sai kuma ka gane cewa ashe wancan din da ka wuce a baya ashe an shafe an shafe hukuncinta to amma saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya sabanta usulubin alkur'ani wannan shi sa wani lokacin sai a gabatar da wacce aka shafe akan wacce ta shafe wani lokacin a gabatar da wacce ta shafe akan wacce aka shafe ta kaga yanzu nan wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ita ce sabon hukunci amma ita ce ta zo a aya ta 234 wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ita ce tsoron tsohuwar hukunci tsohon hukunci amma ita ce ta zo a aya ta 240 kaga wancan tsakaninsu akwai kusan ayoyi guda shida to wannan shine taqdimun a takadimin nasir ƙablar mansur wani lokacin kuma a yi takadimin mansur ƙablar nasir a fara gabatar da wacce aka shafe ta kafin a gabatar da a fara gabatar da wacce aka shafe ta kafin a gabatar da wacce ta shafe shine kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce lillahi mulkus samawati wal ard wa intu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir wannan ayi ta ka fara saukarwa cewa duk abin da ka kudirce a zuciyanka a zuciya ma ka kudirce abu Allah zai maka hisabi akai kaga har sabai suka yi tambaya abin ya musu nauyi amma daga ƙarshe Allah ya saukar da aya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqdana zuwa ƙarshen suratul baqara to kaga sai nan sai aka fara gabatar da wacce aka shafe kafin a gabatar da kafin a gabatar da a kafin a gabatar da wacce ta shafe din ina fatar muna fahimta daga sai aka fara gabatar da al-mansukh kafin aka gabatar da an-nasikh kamar misali a cikin a suratul ahzab lokacin da Allah yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace da shi la yahillu laka nisa'u min ba'd wa la anta baddala bihinna la yahillu laka nisa'u min ba'd wa la anta baddala bihinna min azwaj ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ملكت يمينك نعم وكان الله على كل شيء رقيبا نعم وكان الله على كل شيء رقيبا كاغا أن الله يأتي مع النبي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا الله يأتي مع النبي daga yau baya halatta a gare ka ka sake yin aure baya halatta a gare ka ka kawo wata mata ko ka musanya da wata ko da kuwa kaga kyanta ya burge ka sai dai abin da ya rage maka shine abin da daman ka ta mallaka na bayi to kaga anan sai aka ce baya halatta gare ka ka sake to wannan sai aka fara gabatar da ayar da ta shafi kafin aka gabatar da wacce aka shafi sai aka kawo wannan a aya ta 52 to da aka saukar da ayar da ta shafi ta ita kuma sai aka kawo ta aya ta 50 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا التي أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما kaga a wannan ayan sai Allah ma ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk matan ma da ta zo ta ce ya rasulullah na baka kyautan kaina annabi ya halatta ya bude mata daki ya ce daga yau kin zama matar gida amma Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'mini kaga a wancan sai aka ce la yahillu laka anan sai aka ce inna ahlalna laka a can aka ce bai halatta gare ka ba anan kuma sai aka ce mun halatta maka to wannan yana daga cikin uslubi da ubangiji subhanahu wata'ala yake amfani da shi wajen shafe ayoyin alkur'ani to kalman annashu da Allah ya ce manan sa kalman annashu malamai sun tattauna akan menene ainihin ma'ananta a larabci wasu ka ce annashu shine izalatu shay shine gusar da abu a batar da shi a shafar da shi gaba daya ai dama shine ma'anan kalman izala al-izala shine zaka ji an ce ma a fiqhu babu izalatin najasati gusar da najasa kenan shine ya ce maka izalatul bid'a wa iqamatu sunna a gusar da bid'a a tsaye da sunna so an-nusxu shafi abu kenan to shine Allah ya kaga ya ce manan sakh min ayatin duk ayan da muka shafe ta aka neme ta aka rasa wasu ka ce yana iya ɗaukan ma'anan annasku yana iya ɗaukan ma'anan annaƙalu shi ne naƙalto abu kamar ka ce nusikhatil kitab wato kamar ka ce annasku kenan shi ne ka ce a kwafo abu a naƙalto abu shi ne annasku ka kwafa daga waje kaza karin misali gashi nan a rubuce kana kwafa a cikin wani littafi ko wani abu makamancin haka to sai a ce mishi annasku to amma anan ma'anan da ayan take dauka shine ma'anan farkon nan da ya kawo shine al'izala shine gusar da abu kenan shine Allah madaukakin sarki yace manan saf min ayati duk abin da muka shafe na wata aya aunun siha ko muka mantar da ita na'ti bi khairin minha za mu kawo wacce ta fita alkhairi au misliha ko makamancinta alam ta'lam Allah ya ce shin baka da sani annallaha ala kulli shay'in qadir cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai to akwai abubuwan da ya kamata mu kiyaye game da annasikh wal mansukh abu na farko shine duk hukunci da aka ce an shafe a ce da hukuncin shine kaza amma yanzu an shafe hukuncin to yana bukatar nassi sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda zai tabbatar da cewa an shafe domin in ka ce an shafe kenan an kawo sabo kenan to in ba kawo nassi ba kenan kai ne ka shafe ka kawo sabon hukunci kenan so saboda haka in dai Allah ne ya saukar da tsohon hukuncin ga annabi kuma ya saukar da sabon hukuncin to ya kamata kamar yadda aka samo tsohon hukuncin daga nassi sarihi a samo mai a samu sabon hukuncin shi ma daga nassi sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan na farko kenan ko kuma a samo shi daga daga sahabi yace ai aya kaza an shafe da tunda ai a gaban su ake saukarwa a ce yace hukunci kaza din ma an shafe ta aya kaza an shafe ta to wannan ka'ida ce sannan na biyu shine shafe ayoyi ba haka kawai Allah yake yin su ba akwai hikima akwai hikima shi yasa Allah ya faɗi a suratul nahl yace wa idza baddalna ayatan makana ayatin wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftar بل أكثرهم لا يعلمون Allah ta'ala ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayati idan muka shafe wata aya muka musanya ta da wata wallahu a'lamu bima yunazzilu Allah kuma yana sanar da abin da yake saukarwa ba wai Allah ya manta bane a farko daga baya ya tuna a'a Allah yana sanar da abin da yake saukarwa qalu sai ka ji sun ce inna ma anta muftar sai su ce ma annabi ai dama kai ƙarya kake kirkiran abu kake yi gashi nan ka kirkira yanzu kuma daga baya ka zo ka ce hukuncin an shafe shi to shine Allah madaukakin sarki yace a'a ba haka bane bal aktsaruhum la ya'lamu ko la yu'minun da yawan su basu da imani ne to duk inda kaga Allah ya shafe wani hukunci to akwai hikima hikima ɗaya daga cikin guda biyu musamman a ce an shafe hukuncin sannan kuma an bar tilawan ayan ana karanta ta aida wani zai ce da ya kamata hukuncin da aka shafe ta a hada da me a hada da tilawan aya ita ma a shafe ta to mecece hikimar a shafe hukuncin amma a bar tilawan aya na farko shine alkur'ani kamar yadda ake karanta shi don a samu hukunce-hukunce daga ciki kuma a yi aiki da shi to haka nan ake karanta shi don maganan Allah ne shi saboda a samu lada saboda a samu lada kaga ai da aka ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya na Qur'ani za a bashi lada nawa lada goma ai ba keɓance da cewa sawa'un ayan hukuncin ta yana nan ko baya nan ba saboda haka an batta ne saboda a ci gaba da karanta ta a samu me a samu lada sannan na biyu shine galibi duk inda Allah ya saukar da aya ya shafe ta ya kawo wata to za ka samu wacce aka kawo ɗin ta fi sauƙin hukunci sama da wacce aka fara gabatarwa to yanzu misali shine sai a bar ayan saboda wanda suka zo a baya su gane fa wannan hukuncin su da suka samu cikin sauƙi to su waɗanda suka gabace su ga irin yadda su kuma suka samu hukuncin a farkon lokaci misali mu yanzu azumin da muke yi an shar'anta mana mu sha ruwa sannan mu yi suhur a farkon hukuncin azumi shine aka yi magariba daga an yi magariba kana kwanciya bacci to cin abu ko shan abu haramun ne a gare ka kuma sai gobe in an sha ruwa sai gobe in an sha ruwa sannan mutum a cikin azumi tun daga farkon ramadan har ƙarshe zai nisanci iyalinsa gaba ɗaya wannan irin yadda sahabbai suka yi fara ɗaukan azumi kenan amma daga baya Allah ya saukar da aya uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum Allah ya sassauta wannan hukuncin to kaga yanzu sai ka fahimci ashe da fa ga yanda hukuncin yake amma yanzu fa yanzu Allah ya kawo sauki saboda haka wannan sai ya tunatar da kai saukin ubangiji subhanahu wata'ala da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya wato ainihin dauko ya dauke wannan hukunci mai wahala ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to wannan shine sannan a daga cikin wannan ayar za mu fahimci cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana koya mana wani abu shine Allah duk ya fi mu ilimi balma wato ba ma kalanmu bane da aka ce Allah ya fi mu ilimi ilimi ma mu dan kadan aka ba mu ma utitu min ilmi illa qalila babu wani abun da za a ce wai a farko ya fa kuma Allah ne bai bayyana masa a yadda yake ba babu shi kinan mu kuma 'yan adam da muke da nakasa ta kowace fuska wadda abu ma yana iya bayyana mana a bisa fuskan da ba haka ainihin abin yake ba ashe ya kamata idan mun ɗauro akan wani hukunci ko a addini ko a rayuwa sai muka ga ga hukuncin da ya fi shi cancanta da kusanci da daidai to mu sauka a kan ra'ayinmu mu bi daidai tunda kaga Allah ma yana annasikh wal mansukh Allah ma yana shafi a wasu hukunce-hukuncen da ya saukar tare da cewa shine al'alimul hakim shine shine al'allam shine masanin da ya san komai ciki da waje da abin da ya faru da wanda zai faru da wanda ma ba zai faru ba inda zai faru Allah ya sanya zai faru su kaga wannan yana nuna mana wannan darasi da ubangiji subhanahu wata'ala yake koyar da mu akan wannan ayar to shi yasa Allah ya ce manan sakmin ayatin duk abin da muka shafe na wata aya sai ya ce aunun siha ko muka mantar da ita to a mantarwa yana iya ɗaukan ma'anan daga annasa'u ko ya ɗaukan ma'anan annisiyan annisiyan shine zuhulul qalbi an ma'alumin ka san abu amma abun ya ɓace daga zuciyarka wannan ai shine mantuwa ka dai san abun kaga abun da baka sani bai ba za a ce ka manta ba ka sani amma daga baya ne daga baya ka manta kamar misali yanzu yadda muke zaune da a aran ma yanzu a ce kawo aya sai ta ɗauke kaga yanzu ya haddace ayar amma ya yi mai ya manta ta amma yanzu misali in na tari wani a bakin titi a kasuwa wanda bai taba zuwa makaranta ba sai na ce kawo min aya ai kaga ba zai ce shi ya manta ba to wannan shine annisiyan ko ya zama annasa'u kamar yadda a ya zo da kira'o'i daban-daban yana iya daukan akwai kira'an da ta zo da manan sakmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha wata kira'an ta zo da manan sakmin ayatin ta zo da aunan sa'aha madadin aunin siha da muka ji ana ta zo da aunan sa'aha to shine zai zama ya dauki ma'anan annasa'u shine at-ta'khir shine jinkiri jinkiri ma'anahu shine ta'khirul hukmi jinkirta saukar da hukuncin au ta'khirul inzal ko jinkirta saukar da hukuncin shine dai daukin fuskoki guda biyu kenan duk ayan da muka shafe ta ko muka mantar da ita na farko kenan ko ya zama duk ayan da muka shafe ta ko kuma muka jinkirta saukar da hukuncinta mun fahimci bambancin fassarorin guda biyu wannan duk ayan da muka mantar da ita ko muka shafar da ita wannan du'ayan da muka shafe ta ko muka jinkilta saukar da hukuncinta na'ti bi khairin minha aw misliha to in ka dauki aunin siha yana yi daukan ma'anan mantuwa kenan to shine da ma'anin Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sanuquri uka falatansa illa ma sha Allah Allah ya ce za mu karantar da kai Qur'ani ba za ka manta komai ba sai abin da Allah ya so kenan akwai yuwar ya manta din shi ne ya zo a cikin hadisi wanda al'imamu abu dawud ya kawo shi a cikin kitabu sala shek nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan abu dawud annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cikin sallah sai ya tsallake wata aya bai karanta ta ba sai bayan an idar da sallah sai ya ce ya rasu da ya wani mutum ya ce ya rasu da Allah tarakta ayata kaza wa kaza ya ce ya manzan Allah ni ko a karatunka nan kamar ka tsallake aya kaza da kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halla azkartaniha me yasa baka tuna mun ba ai da ka tuna mun ita kenan kaga ya manta ni to wannan shine aunun siha kenan da ka Allah ya ce aunun siha na'ti bi khairin minha zamu zo da wanda ya fita alkhairi aw misliha ko kuma makamancinta alam ta alam Allah ya ce shin baka sani ba annallaha ala kulli shay'in qadir cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai alam ta'lam Allah ya ce shin baka sani bane annallaha lahu mulku samawati wal ardi cewa Allah shike da mallakan sammai da kasai wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani koma bayan Allah wanda yake majibanci ne ko mataimaki ba ku da wani wanda zai jibanci lamarinku in ba Allah ba ba ku da wani wanda zai taimake ku in ba Allah ba daga Allah da shi ne yake mai jibantan al'amarinku kuma shi ne mai taimakonku to shi ne kuma mai iko a bisa dukkan komai shi ne wanda yake da daman ya saukar da hukunci a lokacin da ya so ya kuma shafe ta lokacin da ya ga dama saboda mallakan sama da ƙasa duka nashi ne shi ne kuma yake da iko akan dukkan komai shi ne ya isa ya ce a yi a yi ya isa ya ce a bari a bari shine yake da daman ya ce a yi hukunci kaza lokacin da ya ga dama kuma ya ce ya fasa wannan hukuncin in ba Allah ba ba wanda yake da wannan damar in dai a cikin addini ne ba wanda yake da wannan damar babu to shi yasa ai muka ji cewa malamai suka ce hatta cewa an shafe hukunci kaza an shafe hukunci kaza ba da molan ka zaka kawo ba ba za ka zo kawai ka ce to ai hukunci kaza din an shafe ta ba sai a ce to a ina ka samo cewa an shafe ta yaushe Allah ya saukar da aya cewa ya shafe wancan hukuncin to wannan shine inil hukmu illa lillah hukunci gaba ɗaya na Allah ne saboda Allah shine ya halicci sama shine ya halicci ƙasa shine yake yin komai a lokacin da ya ga dama subhanahu wataala da haka Allah ta'ala ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ce shin baka sani ba cewa Allah shine mai iko a bisa dukkan komai alam ta'lam shin baka sani ba baka da sani anna Allah lahu mulku samawati wal ardi cewa mallakan sammai da kasai gaba daya duka na Allah ne Allah shi ke juya al'amuran sammai da kasai a lokacin da ya ga dama wa malakun min dunillah ba ku da wani koma bayan Allah min waliyin wani majibanci wala nasir ko wani mataimaki ba ku da wani wanda zai jibanci lamarinku in ba Allah ba ba ku da wani wanda zai taimake ku in ba Allah ba subhanahu wata'ala نعم سيتي أم تريدون أن تسألوا رسولكم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله تعالى سيتي أم تريدون أن تسألوا رسولكم الله يتي ويشن كوكنا سوني كدنجي يوان تنبيا ومنزنكو كما سئل موسى من قبل kamar yadda aka yi ta yi annabi musa tambayoyi a baya ai mun ji tambayoyin da banu isra'ila suka yi ta mishi a baya allah ya ce wa man ya tabaddalil kufra bil iman duk wanda ya musanya kafulci da imani faqad dalla sawa as-sabil haqiqa ya bata daga hanya madaidaiciya to malamai suka ce anan am turiduna an tasalu rasulakum wasu malamai suka ce wannan am din balli ba wai istifham ba ne don am yana zuwa da ma'anan bal am tambaya ce bal kuma amsa ce saboda haka kamar allah yana cewa bal a turiduna an tas'alu rasulaku allah kamar yana cewa a'a bal turiduna an tas'alu so kuke ku tambayi manzon kuna so ku yi taima annabi tambaya ne kama su ila musa min qablu kamar yadda aka yi taima annabi musa alaihi salatu wassalam tambaya to shine Allah ya ce ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir Allah ya ce ya ku ahlul kitabi ga nan manzon mu zo muku yana muku bayani yana yana bayyana muku abinda Allah ya saukar a lokacin da ake bukatar ne lokacin da ake bukatar Allah ya aiko dan sako wasu malamai suka ce a'a wannan khitabin ana magana ne da yahudawa lokacin da suka yi ta tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in ka isa ka kawo mana ayoyi iri kaza ka kawo mana kaza ka kawo mana kaza to shine Allah yake ce yanzu so kuke yi ku yi ma annabi irin tambayan da iyayenku da kakanninku suka yi ma annabi Musa shi sa ya Allah ya ce masa yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama Allah ya ce ahlul kitabi suna ce in ka isa ka sauko musu da ayoyi daga sama Allah ya ce me faqad sa'alu Musa akbar min zalik ai tambayan da suka yi ma annabi Musa ma ya fi haka faƙalu arina Allah jaharatan suka ce in ka isa ka nuna mana Allah kiri da mu zo mu gan shi wannan duka mun karanta shi a baya to shine malamai suka ce wannan ayan na farko shine tana inkarin yawan tambayoyi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanzu kaga ai istifham ce tambaya ce wani lokacin akan yi amfani da tambaya wajen nuna kyamatar abu kamar ana iya cewa yanzu abin da kai ka kyauta kenan ai ba tambayin ka ake ana so ka bada amsa eh ko a'a ba me ake so a nuna maka shine baka kyauta ba to shine Allah ne ce yanzu so kuke yi ku dinga tambayan annabin irin yanda aka yi ma annabi Musa kenan bai kamata ku dinga yi ba bai kamata ku dinga yi ba to shi yasa Allah ma ya faɗa a cikin Alkur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ya ku waɗanda suka yi imani kar ku dinga tambaya akan abubuwan da in an bayyana muku hukunce-hukuncensu ba za ku ji daɗi ba wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum in kuka yi tambaya akai lokacin da ake saukar da alqur'ani to za a bayyana muku hukunci amma Allah ya ce afallahu amma salaf afallahu anha Allah yayi afwa wallahu azizun wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne mai hakuri ne sai ce qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin akwai mutane da suka gabace ku sun yi ta irin wayannan tambayoyin da aka ba su amsa kuma sai suka kafurce mu amsan da aka ba su irin da yadda muka ji banu isra'ila sun yi ta yi to anan shine malamai suka ce a gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ce ga hukuncin kaza to ba a so ka yawaita tambaya amma yanzu tunda babu tunanin in ka yi tambaya za a saukar da sabon hukunci to haramun ne ka yi addini bisa a cikin duhun kai duk abin da yi maka iskali a cikin addini dole ne ka tambaya fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba ku tambayi waɗanda suka sani to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaruni ma taraktukum duk abin da ku ga na bar ku na bar shi bai muku magana akai ba to ku bar shi kar ku tambaye ni kar ku tambaye ni fa inna ma halaka alladhina min qablikum bi kasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim domin waɗanda suka gabace ku abin da ya jawo suka halaka shine yawan tambaya da kuma saba mu annabawa suna da tambaya na bala'i in an ba su amsa kuma su kaudace mu amsa su ki bin amsa to shi yasa annabi ya ce duk abin da kuka ga ban ba ku amsa akai ko bayani akai ba to kar ku tambaye ni a wani hadisin hadisin Imam Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zamal muslimina jarman jurman man sa'ala an shay'in lam yuharrim lam yuharram fayuharram min ajali mas'alati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman laifi cikin muminai shine mutumin da yayi tambaya akan abin da da Allah bai haramta ba amma tambayarsa ta jawo aka haramta shine mafi girma cikin masu laifi wato laifin shi babba ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce ya ku mutane Allah ya wajabta muku yin aikin hajji ku yi aikin hajji sai wani ya ce ya rasulullah duk shekara sai annabi ya kauda kai sai ya sake zagayowa ta inda yake ya ce ya rasulullah kowace shekara dole mu yi aikin hajji annabi ya kau da kai ya sake bin sa wanzu Allah ya ce inda na ce eh da ya zama dole daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bayyana muku hukunce hukunce wasu abubuwan ya halatta muku wasu abubuwan ya haramta wasu abubuwan kuma ya yi shiru akai ba don ya manta ba sai don rahama daga kar ku je ku dinga tambayar abin da Allah ya shiru akai to kaga wannan a zamanin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama kaga yanzu mutum ba dai yi addini yadda ya ga dama ya ce ai la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum ba dai ce a a ba wanda ya ba wanda ya ce nayi tambaya da haka in kudi ya shigo mun ba zan tambaya haram ne ko halal ko ya hukuncin kudin ba ko ya kaza a a fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun tunda yanzu babu dama a saukar da wani sabon wahayi ai ai wani malami bara ka zo ka tambaye shi ya ce da baka yi tambaya ba da ba a halatta ba ko da baka yi tambaya ba da ba a haramta ba amma yanzu kaga tambayin da kai gashi ya ta jawo an saukar da aya an ce wannan kudin haram ne to kaga wannan sai mu jefa shi cikin wa man azlam mimman iftara ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay sai mu sanya cikin manya manyan makareta Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ya sa mu yi tarayya cikin aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka cikin rayuwar mu Allah ya karba mana ayyukan mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته